إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wani ya zo zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai kake sha'awar musulunci a kanka ko wani ya maka dole kai kake sha'awa daga ina kake a nan gombe a ina ina buba shango gari ne wake anguwa ce a nan garin gombe to barin gaya maka abin da ake faɗa idan mutum ya amince ya zama musulmi ashhadu ka faɗa abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci zan fassara ma zuwa Hausa kace daga yau na amince na yadda na gamsu na yi alkawari ba abin bauta da gaskiya sai Allah don haka Allah kadai zan kadaita da bauta daga yau ka yadda da haka kace na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne ya aiko shi da Qur'ani da musulunci ka yadda da haka ka amince to amincewarka da yaddaka shine musulunci me sunanka Moses okay Musa kenan to wana ai suna ba sai an canza maka Musa sai dai ka ci gaba da Musa kawai annabin Allah ne ko ko kana son canji suna a Musa yawwa Musa yayi dinga kiranka Musa shine Moses dama akwai shi a musulunci mu ma Allah ya kama sunansa sau 136 a cikin Alkur'ani annabin Allah ne da aka aika zuwa ga banu Isra'ila aka bashi at-Taura a wani addini kake da to ka da annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yarda da wannan to shine musulunci kana karatu a ina kake karatu a Sokoto university me kake karantawa economic education to kana sana'a karatu kake kawai yanzu to ga 'yan kwamitinmu na insha Allahu za su akwai makaranta da muke da ita da ake koyar da islamic basic education so za a koya maka abin da ya shafi musulunci da kuma abin da ya kamata ka sani za a baka littattafai kuma za a dinga baka shawara domin ka zama musulmin kwarai ka yi ilimi ka yi addini kuma ka ci gaba da karatunka na digiri haka karasa Allah zai baka sana'a da aikin yi kuma ka yi musuluncinka cikin mutunci Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna yammaci na Juma'a, yau muna yammaci na Alhamis daren Juma'a, wanda ya zo sha ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya zo sha shida ga watan shida dubu biyu da sha shida sha shida ga watan shida dubu biyu da sha shida za mu tashi cikin aya ta uku a cikin wannan sura suratul baqara na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tabbatar da cewa wannan littafi nasa alƙur'ani hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah mun yi bayanin abin da ake nufi hudan mun ce ismu masdar ne amma asalinsa masdar shine hadiyu hada ya hadi hadiyu sai aka ce huda ismu masdar an sa wannan ne hudan shiriya ne a cikin aƙida shiriya ne a cikin ibada shiriya ne a cikin mu'amala shiriya ne a cikin akhlaq shiriya ne ga wanda suka gabata shiriya ne a halin da muke ciki shiriya ne ga masu zuwa shiriya ce da ta dace da ko'ina da kowane guri shiriya ce a cikin harkar siyasa da tattalin arziki da zamantakewa duk wanda ya rike alqur'ani qur'ani ya ishe shi da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen nuna masa da shiryar da shi hanyar da zai bi ya samu kyakkyawa a duniya ya samu kyakkyawa a lahira da haka Allah ya ce hudan lil muttaqin shiriya ne a dukkan bangarori na rayuwar dan adam a duniyarsa da lahirarsa amma sai Allah ya ce lil muttaqina ga wanda suka ji tsoron Allah wanda suka ji tsoron Allah asalin ƙur'anin hudan linnasi ne shirya ne ga kowa da kowa amma da yake ba kowa ne yake bin alƙur'ani ba ba kowa ne ya imani da alƙur'ani ba ba kowa ne ya ɗauki alƙur'ani a matsayin hanyar rayuwa ba sai Allah ya keɓance a nan ya ce hudan lil muttaqin masu taƙawa su ne suke wato alƙur'ani yake zama shirya a gare su mun ce kalmar shirya ana fassara ta da ma'anoni guda hudu akwai ma'anarta ta hidayatu irshadin wa ilmin wa bayanin wa dilalatin wato shiriya ta koyarwa da ilmantarwa da nusantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa wanda shine aikin annabawa da malamai al'ulama'u warasatul anbiya al'ambiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilm faman akhazahu akhaza bi hazzin wafir Daka wannan shirya ce ta ilmantarwa da karantarwa da faɗakarwa da wa'azi da sauran hanyoyi da ake bayyana wa mutane addinin musulunci. Hidaya ta biyu, hidaya ta taufiƙin wa amalin, ai maka gamdakatar a baka damar yin aiki, wannan ba wanda ya isa ya maka gamdakatar ya baka damar yin aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yasa ake roƙonsa shirya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum inna Allah yahdi man yasha man yahdi Allah fa huwa al-muhtad ihdina as-sirata al-mustaqim wannan duk shari'a a hannun Allah take yin mawafaka dacewa baka damar kai aiki wannan a hannun Allah subhanahu wataala yake idan muka ce akwai hidaya da ta shafi kowa da komai komai da Allah ya halicce shi ya tsara masa yadda zai rayu yadda zai gudanar da rayuwarsa mai haihuwa ne mai kwai ne mai jan ciki ne mai tashi sama ne mai kafafuwa hudu ne mai na daji ne na gida ne tsuntsu ne dabba ce duk waɗannan Allah ya shiryar da su yadda za su rayu Allah zai khalaqa fahada shi ya halitta shi kuma ya kaddara shi kuma ya shirya wa kowa yadda zai rayu Allah zai ata kullu shay'in khalqahu thumma hada shi ya shiryar da kowa sannan akwai shirya zuwa ga aljanna akwai shirya zuwa ga wuta fahduhum ila siratal jahim su ma yan wuta sai an nuna musu hanyar da za su bi su tafi wutan idan alkiyama ta tashi kamar da yan aljanna su ma za a yi musu jagoranci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai shige gaba muminai su bi shi zai ce fa'ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al khazinu man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqulu bika umirt Allah aftaha li ahadin qablaka annabi yace zan je kofa aljanna in kwankwasa sai mai tsaron aljanna yace waye sai in ce muhammadu ne sai yace kai akai umarni in budewa da wani ne yazo gabanin ka ba za a bude masa ba saboda haka in yan aljanna sun shiga aljanna za su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah amma wannan nau'o'in shiryu an fassara wannan aya da nau'in shirya guda biyu shine hidayatu amalin wa hidayatu ilmin shiryar da mutum ya sami ilimi da kuma shiryar da shi ya aiki Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan a cikin alqur'ani in ka karanta qur'ani da nufin ka shiryu to sai Allah ya kimsa maka shiryar wallazina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum wanda suke neman shirya ko suka shiryu Allah ya ce zan ƙara musu shirya kuma in ba su tsoron Allah su almuttaqi huwa man yattakhizu wiqayatan taqihi min azabillahi ta'ala duk wanda ya riki abinda zai kare shi daga azabar Allah bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan wanda yake bin Allah ya ce ayi ya tashi yayi Allah ya ce a bari ya bari to wannan shine ya dauki hanyar da zai samu wannan tsira kuma an ce muttaqi shine wanda ya hada abu biyar na farko fi'lil awamir da'atul awamir idan Allah ya ce ayi ka tashi kayi idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum idan nace ayi annabi yace ku tashi ku yi gwargwadon ikon ku wa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu idan an hana ka abu ka bari wannan sune abubuwa guda biyu na uku in an jarabce ka kayi hakuri wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب idan Allah ya hana ka ko ya jarabce ka ka yi haƙuri da dangogin haƙurin nan guda uku asabaru ala ta'a asabaru anil ma'asiya asabaru ala aqdaril mu'lima idan Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ka yi haƙuri ka tashi ka yi idan Allah ya yi hani ka yi haƙuri ka bari idan Allah ya jarabce ka da talauci ko da wahala ko da kunci ko da wani abu wanda yake da raɗaɗi da zogi to ka yi haƙuri ka yarda ka jure ka bawa Allah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan na hudu in Allah ya baka ka yi godiya Allah yana son masu godiya Allah kuma yana ƙara wa masu godiya wa iz ta'azzana rabbuka la in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid Allah yana son in ya baka kai godiya kuma yana son masu godiya kuma yana ƙara musu sana abu na biyar shine idan Allah subhanahu wata'ala wato an jarabce ka kayi laifi to ka tuba inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki shi ma tuba nau'i ne na tsarki don malamai sun ce a tsahara kashi biyar ce bayan ta kasu biyu sai ɗaya ta kasu biyu ɗaya ma ta kasu uku akwai akwai a tsahara hissiya akwai tsahara ma'anawiya tsahara hissiya da tsahara ma'anawiya akwai tsarki na fili akwai sar- tsarki na ɓoye tsarki na ɓoye shine tahirul qalb min ash-shirk wan nifaq wal kufur da dukkan dagal da suke cikin zuciyar dan adam ya wanki yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim salimun min ash-shirk wal kufur wan nifaq sai mutum ya tsabtace zuciyarsa daga shirka da munafunci da kafirci da dukkan munanan halaye giba hasada keta mugunta sharri da sauransu sannan kuma tatahirul arkan mutum ya tsarkake gabansa hannunka kada ka yi abu da shi sai wanda Allah ya yarda idonka hancinka bakinka kunnanka kafarka cikinka waɗannan gaban ka sarrafa su gwargwadon yadda shari'a ta baka umarni da haka in mutum ya yi haka ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake gabansa wannan tsarkin ma'anawi ne don ba a ganin sa da ido sai dai a ga mutum ya aikata shi akwai kuma tsahara hissiya ita ma ta kasu kashi uku akwai taharatul ba- tadhirul badan akwai tada- tadhirus siyab akwai tadhirul makan wato shi ake kira taharatu hadathin da taharatu khabathin taharatu hadathin abubuwa uku ne taharatu khabathin ma abubuwa uku ne taharatu hadathin ya hada da wanka kamar wankan janaba wankan haiza wankan nifasi da kuma alwala da temama idan ba waɗannan biyun ayi temama ya tsaya a bakacin wanka ya tsaya a bakacin alwala shi kuma taharatu khabathin shine mutum ya tsarkake jikinsa kada ka bar jikinka da dauda da datti da annakiya kai tsaf kai fes kai as da kai kai tas kuma ka sha kwalliya ana son wannan a musulunci inna Allah jamilun yuhibbul ja Allah baya son kazanta da datti da dauda da annakiya saboda haka mutum ya zama tsaftatacce ciki da waje sannan ka tsaftace tufafinka kakka bari kai dauda kai datti kai annakiya kana tsami kana samami kana wari kana doyi kai kes da kai sannan kuma ka tsarkake gurinka ka a ganka fes a je ɗakinka kuma ana toshe hanci saboda haka ka wanke ɗakinka ka gyara shi an ce gayu an san ku amma ba a san makwancinku ba kuna ba da tsoro a waje amma an zo inda kuke kwana sai ku ba mutane mamaki saboda haka ana so gidanka ɗakinka tirakarka shagonka sauranka garejinka ka gyara shi yadda zai zama fes ka wanke shi ya zama ya yi kyau saboda haka wannan shine ɗahara wacce ake nema hissiya da ma'anawiya to in ka yi laifi ma Allah yana son ka tuba qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim daka dukkan musuluncin yana zagayawa ne akan waɗannan ko dai a ce kayi kayi ka samu lada ko a ce ka bari ka bari ka samu lada ko a jarabce ka kayi hakuri ka samu lada ko a baka kayi godiya ka samu lada ko kai laifi ka tuba ka samu lada saboda ka abu biyar din nan su suke zagaye kalman takawa daka qur'ani shiriya ne mutlaq ga dukkan rayuwarmu in muna jin tsoron Allah to Qur'ani ya ishe mu zai mana gaidin zuwa ga komai to sai Allah ya fara siffanta siffofin almuttaqina dinnan ya ba su siffofi guda shida su almuttaqina wanda dama attaqawa shine fi'ilul awamir wa ijtinabun nawahi ittikhazu qaytin min azabillahi ta'ala bi fi'il awamirihi wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan shine ka riki kariya da garkuwa da zai tsare ka daga azabar Allah a fili da ɓoye sannan kuma yi na yi bari na bari idan mutum ya wanda ya samu takawa to saka ƙur'ani shirya ne ga waɗanda suke da ƙabiliya wato suke da shirin karɓar shirya ɗin su ne masu tsoron Allah wanda suke wato zuciyarsu ta cika da abubuwa guda hudu na farko suna ganin girman Allah na biyu suna ƙaunar Allah na uku suna tsoron azabar Allah na hudu suna ƙauna suna kwaɗayi suna marmarin samun rahamar Allah waɗannan abubuwan guda hudu suke tunkuɗa mutum in an ce a yi saboda yana ganin girman wanda ya ce a yi yana ƙaunar wanda ya ce a yi yana tsoron wanda ya ce a yi yana kwaɗayi a hannun wanda ya ce a yi kamar da malam ibnu qayyim ya ce ita tafiyar nan wato sai da mahabba da khaufu daraja yace kamar tsuntsu ne kansa shine mahabba fukafukansa guda biyu shine khaufu daraja ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an kana tsoro ka a sa ka auta kana kwaɗayi a baka aljanna saboda haka waɗannan su suke tunkuɗa mutum zuwa ga yi nayi bari na bari a cikin aƙidarka da ibadarka da mu'amalarka da halayenka sai Allah ta'ala ya fara siffanta su yace allazina sune waɗanda yu'minuna bil ghaibi suka yi imani da abinda ya faku gabarin su abinda ya faku gabarin su sun yi imani da shi wato shi ghaib daga ghaba ya gibu ghaib allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abinda ba su gan shi ba ta abubuwa guda biyar abubuwan nan guda biyar shine ba su gani da ida ba ba su shaƙa da hanci ba ba su ɗanɗana da baki ba ba su ji da kunna ba ba su taɓa da hannu ba su ake kira alhawasu khams waɗannan hanyoyin duk abin da ka taɓa to ya fita daga gaibu don za ka iya cewa na taɓa shi ko ya taɓa ni kaga wannan ba gaibu bane tunda ya taɓa ka kaji ya taba ka ko ya ji ka taba shi ya zama ba gaibu ba haka nan kuma abinda ka gani da idonka ya zama ba gaibu ba tunda ya fito fili haka nan abinda ka shaka da hancinka na wari ko ɗoyi ko ƙamshi ko kaza bai zama ɓoyayyen abu a gare ka ba haka abinda ka ɗanɗana da bakinka ka ji zaƙi ko ɗaci ko wari ko salam ko kaza bai ɓuya daga wato abin bai zama gaibu a gare ka ba abin da ka ji da kunnanka shi ma bai zama ɓoyayya a gare ka ba to allazina yu'minuna bil ghaib waɗanda suka yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari suka yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari wanda ba su gani da idansu ba amma sun yadda akwai shi sun gamsu akwai shi domin kalman imani da Allah ya ce allazina yu'minun imani an ciro shi ne daga asalin luga daga abubuwa guda uku na ɗaya a tsumani na tuwal istikirar duk abin da ka samu nutsuwa da shi hankalinka ya kwanta to sai a ce ka yi imani da shi shi sa Allah ta'ala ce falyabudu rabba hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amanahum Allah ya amintar da su daga tsoro kun ga shine addumani natu wal istiqrar ka samu kwanciyar hankali ka samu nutsuwa wannan ana kiransa imani sannan na biyu abinda ka gasgata shi ka gasgata shi a zuciyarka ka dauka gaskiya ne 100 bisa 100 shi ma ana cewa kai imani da shi shi yasa kissar annabi yusuf dan uwansa suka ce wa babansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين kai ba mai gasgata mu bane ko da mun zamo masu gaskiya kaga wannan ma'anarsa shine at-tasdiq sannan ma'anarsa ta uku shine al-i'tiraf al-i'tiraf wal iqrar al-iqrar wal i'tiraf duk abin da ka sakankance da shi kuma ka yadda da shi a zuciyarka da bakinka da gabanka shi ma ana kiransa imani shine kamar da Allah ke cewa qulu amanna billahi amantu billahi amana billahi duk inda yazo muta'addi da ba'un duk da kaga an sa amantu bihi to yana nufin al-iqrar wal i'tiraf in kaji an ce amantu lahu to yana nufin amantu yana nufin at-tasdiq in yazo amana muta'addin bi nafsihi to kuma yana nufin ad-dumani natu wal istiqrar shi yasa a cikin suratul ilafi bai zo da ba'un a gabansa ba bai zo da lamun a gabansa ba sai zo muta'addin bi nafsihi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum ba ce wa amana lahum ko amana bihim ba wa amanahum kai tsaye ya tafi wa amanahum wa amanahum min khawf kun ga anan ma'anarsa al-istiqrar wa tumanina can kuma da yazo ma anta bi mu'minin lana mu'minin lana kun ga lana sai ya zamo shi ko ma'anarsa tasdiq nan kuma sai zo billahi yana nufin al-iqrar wal insiraf wannan shine ma'anar imani a tsagwaran harshen larabci to wannan ma'anar bata yi nisa daga ma'anar sa istilahi ba don malamai sun ce ma'anar imani a istilahi shine al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzimu lil qabul lil akhbar wa al qabul lil akhbar wal qabul lil akhbar wal iz'an lil ahkam abin da yake nufi duk labarin da Allah ya bayar ka yadda gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya ka miƙa wuya miƙa wuya ga hukuncin Allah da yadda da labaran Allah shine imani da haka imani yana cikin abu biyu kawai duk labarin da Allah ya bayar wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo ka yadda gaskiya ne sannan dukkan hukuncin da Allah ya yi ka miƙa wuya ga hukuncin ka yadda adalci ne shi sa Allah ya haɗa abin a kalma biyu ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-sidqu fil akhbar wal adl fil ahkam da ka hukunce hukuncen Allah suna kunshe da adalci labaran Allah suna kunshe da gaskiya to in ka yadda da dukkan labaran Allah ka miƙa wuya ga duk hukuncin Allah to shikenan sai a ce maka mumini shi yasa Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce rantsuwa da Allah mahaliccinka la yu'minun busi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru tsakaninsu sun malaji dufi an fusim harajan sannan ka su samu kunci cikin abin da ka hukunta mimma ƙadaita daga abin da ka hukunta wai sallimu taslima su miƙa wuya ƙarshen miƙa wuya ga abin da Allah ta'ala yake ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya hukunci da shi daka wannan shine tsantsan imani shi yasa wannan sura aka yi ta maimaita imani kun ga farkonta Allah ya buɗe ta da siffofin muminai ayoyi guda hudu Allah ya magana akan siffofin muminai ayoyi guda biyu Allah ya magana akan siffofin munafikai a siffofin kafirai aya goma sha hudu zuwa sha bakwai Allah ya magana akan siffofin munafikai aya saba'in da ɗaya Allah ya magana akan yahudu yahudu tunda Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa auku bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabun tun daga na aka fara maganar yahudu aka yi ta tafiya aka kisarsu da annabi Musa aka kisarsu da yanka saniya aka kawo kisarsu da kaza wata ta zo tana so ta shiga addinin musulunci kina so zaki musulunta ke kika yadda ki musulunta da kanki ko wani ya miki dole daga ina kike daga filiya mun taɓa zuwa filiya ko da yawa wazi to zan gaya miki abinda ake faɗa idan mutum yana so ya musulunta ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce cikin harshen larabci na yadda na amince na gamsu ba wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai kin yadda da haka kika ce kuma kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne wanda Allah aiko shi da musulunci da alqur'ani zaki bi shi sau da kafa ya nuna miki yadda zaki bautawa Allah kin yadda da haka to amincewa ki da yadda ki da haka shine musulunci me sunanki blessing me albarka kenan ko to abin miki sunanki haka wanne kike so Amina. ta ce daga blessing da ake sa mata duk da dai mai blessing ɗin mai albarka ce amma ta ce a ban mata sunan amina amina kun ga yanzu muke maganan imani amina yana nufin amintacciya mai nutsuwa mai hankali daga amana ne ko yanzu muka yi maganan amanar rasulu amantu billahi amanahum min khawf aman kamar ta ji karatun ta ce to a sa mata amina daka mai imani kenan mai nutsuwa mai hankali mai gaskiya wacce take tabbatacciya Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci muna da yan kwamiti mata don haka amina musulma za ki je gurinsu yanzu za su koya miki abubuwan da ya shafi addinin musulunci kuma za su saurari matsalolinki za su baki shawarwari yadda za ki ci gaba da musuluncinki kina karatu aina aina wace makaranta kika yi ami barik secondary school ne biki ƙara sabatu kina sha'awa ki ci gaba da karatu yanzu ko to za a nemo miki makaranta insha Allah ki ci gaba da karatu amina Allah ya mana albarka baki daya daka imani sai ya zamo Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan sura da magana akan muminai sannan yayi maganan aya biyu akan kafirai yayi maganan aya goma sha akan munafikai yayi maganan aya saba'in da ɗaya akan yahudawa so bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya zo ya tarar da mutanen madina sun kasu kashi hudun nan da muka faɗa akwai musulmi wanda ya zo da su da wanda ya tarar wanda ya zo da su ana kiransu muhajirun wanda ya tarar ana kiransu ansar in an haɗa su musulmun ko sahaba sannan ya tarar da yahudawa akwai banu qainuqa'a akwai banu nadir akwai banu quraiza sannan ya tarar da 'yan kan katanga su ne su abdullahi bin ubay bin salul shi abin da ya sa ya hau kan katanga ana shirin za a naɗa shi sarauta ana nufin za a ba shi sarkin madina ana nufin za a naɗa shi shugaban madina an gama haɗa kai tsakanin ausu da khazraj har da yahuda ma sun yadda a naɗa shi shugaba an gama komai an sa ranar naɗi sai annabi ya shigo madina da annabi ya shigo madina sai jama'a suka watse yau annabi ya shigo ina ruwanka da wani kuma mutum sai aka watse aka bar shi to wannan ciwon shugabanci shi ya fara haifar da munafunci shi sa kaga har yanzu munafunci yana cikin harkar shugabanci harkar shugabanci da harkar siyasa akwai munafunci akwai baki biyu akwai baki hudu ma da biyar har goma akwai akwai fuska biyu har saba'in da hudu ma ana samun fuska a cikin harkar siyasa saboda ga ainihin inda munafunci ya fara samo asasi daga wannan shugaban Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda aka yi nufin nada shi sarki da annabi ya shigo ya ga jama'a sun watse to sai ya ya ga in ya bi to shi fa mulkin sa ya fadi in bai bi ba kuma jama'a sa sun bi to da haka sai ya yanke shawaran bari ya raba kafa ya bi a fili don jama'ar sa ya kuma ci gaba da kafircin sa a boye to shi daga na aka samu munafunci wanda zai bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa akwai kafirci shine munafiki annifaqul i'tiqadi kudaka waɗannan su ma sai zama an tarar da su to kun ga ga yahudawa ga musulmi ga munafikai ga kafirai su da sai zama al'umma ta kasu kashe hudu da haka sai suratul baqara ta yi bayanin kowa ta fara da muminai muhajiruna da ansar shine Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi kun ga a wannan sura da Allah ya gaba can ma sai ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna kun ga dan ma aka magana imani da yazo laysal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ngana ma kai magana imani da aka je ƙarshen surar ma Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kun ga aka ta magana imani saboda da imani aka buɗe surar sai aka rufe ta da imani tsakiyar ta ma kan rabinta sai aka yi magana imani laisal bir nan ma aka magana imani qulu amanna billah aka magana imani saboda imani shine tushe tauhidi da imani da aqida ingantacciya sune tushen dan adam da haka sai Allah ya fara da mu'minai yace allazina yu'minuna bil ghaib wanda suka yi imani da abinda basu gani ba basu taba ba basu ji ba amma ya tabbata Allah ya faɗa kamar misali tashin alkiyama yana cikin gaib wanda bai zo ba ma amma yana nan tafi Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi shi sa Allah ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan abinda baka gani ba baka taba ba baka shinshina ba baka dandana ba baka ji ba baka abin nan shi ake kira kuma akwai shi tabbas kuma ka yadda akwai shi din shine imani dan da abu sai sai ka taba zaka ji shi sai ka taba zaka yadda da shi ko sai ka gan shi zaka yadda da shi ko sai ka dandana zaka yadda da shi ko sai ka shaka zaka yadda da shi ko sai ka ji da kunne zaka yadda da shi to me imanin kuma shi yasa imani ba a gina shi akan waɗannan abubuwan guda hudu biyar ba saboda duka biyar ɗin nan kuma suna ƙarya suna kuskure yanzu ka dogara da ji a matsayin shine imani in abin yayi nisa baka ji yanzu jirgi zai taho ta saman ka ka ji yana rugugi amma da ya tafi ya tafi ya tafi sai dai ka hango shi daga ido baka jin ƙararsa yanzu kunnanka me yace jirgin can baya ƙara amma iliminka ya tabbatar yana ƙara kunnanka ya yi ƙarya kenan ko an wuce iya limit ɗin da zai iya jiyo ƙarar da haka sai ya daina jin ƙara ashe kaga kunne yana da iyakar ji to haka nan baki yana da iyakar ɗanɗano yanzu kana wani rashin lafiyan sai a baka ruwan zaƙi sai ka ji shi da da ɗaci saboda wa man yaku zafa min murrin maridan yajid murran bihi ma anzalula wanda yake da ciwon baki ko yake da ciwon mashashara sai a bashi ruwan zaki sai ya ji shi da ɗaci kaga a lokacin bakinka yana gaya maka ɗaci yake amma iliminka kuma yana gaya maka zaki yake ko mai daɗi ne haka nan idan hancinka yana mura sai a sa maka turare baka ji ba ko a yi wata tusa mai ɗoyi baka ji ba saboda kana mura kaga ashe ba za a dogara da hanci wajen imani ba haka idanka idan ka je bakin teku a Lagos ka tsaya ko bakin kwatano ko ina in ka kalla sai idan ka ya nuna maka da sama da ruwa sun haɗe abinda idan ka zai nuna maka kenan amma a hakikanin gaskiya ba su haɗe ba ka gan ka dogara da ido anan sai kai ƙarya don idan ka ya ce maka ruwan can da saman can sun haɗe amma ilmance ba su haɗe ba suna nan yadda kowa yake to saboda haka kaga ashe kenan aka gina ilimi aka gina wato aqida da imani akan yaqini da ilimi akan yaƙini da ilimi saboda haka sai ya zama wannan to imani bayan mun ji shi a lugatan wasdilahan imani yana da tushe guda shida kamar yadda hadisi na biyu cikin al'aba'una nawiya wanda aka rawaito daga sayyidina Umar wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar ya ce mal iman yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi da haka wannan shine tushen imani guda nawa guda shida sannan imani yana da rassa guda saba'in da bakwai ko sittin da bakwai a hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'imanu bid'un wa saba'una shu'uba aw bid'un wa sittuna shu'uba a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azamina tariq ko an tariq wal haya'u shu'batun min al iman yace imani yana da rassa saba'in da bakwai ko sittin da bakwai na ƙoli-ƙolin shine la ilaha illallah na can ƙasa shine ɗauke abin da zai cuci mutane daga kan hanya minal iman domin yana kai mutum aljanna ra'aitun rajula ya taƙallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahari tariq kana tu'zin nas yanzu Allah ya ce na ga wani mutum yana jujjuyawa a gidan aljanna saboda wata bishiya da ya gani akan hanya tana cutar da mutane ya cire ta shine Allah ya kai shi aljanna kun ga imatatul aza an tariq min al iman sanan wal haya'u jin kunya ma shu'batu min al iman sanan al imanu qawlun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bi ta'ati shaytan akwai asbabu ziyadatul iman akwai asbabu nuqsanil iman akwai ayyuka na alheri wanda suke haɓaka suke kwarzanta suke ƙara imani akwai ayyuka na sabo da laifuffuka wanda suke salance imani ko su rage imani ko kuma su tauye imani ko su sa imanin ka ya salam ko ma su gusar da shi baki daya saboda haka imani duk yana tattare da wannan sai Allah ta'ala ce wa yuqimuna salata sannan suna tsayar da sallah kun ji bayan tauhidi sai me sai sallah bayan tauhidi sai sallah saboda ita sallah din tauhidi ne a aikace in ka kalli sallah tauhidi ne a aikace yadda ake shiga sallah sallah ce cikin ibadu wacce in za a yi ta sai an je an kama ruwa sai an zo an yi alwala sai an kalli gabas sai an yi kabbara Allah sai an yi kiran sallah sai an yi iqama kiran sallah tauhidi ne iqama tauhidi ne kabbara shiga sallah tauhidi ne Allahu akbar shi ne tauhidi wa kabbirhu takbira girmama Allah shine addinin gaba ɗaya ai saboda haka kun ga da girmama Allah ake shiga sallah in za a fita da me ake fita ana fita da assalamu assalamu almu'min almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir assalamu min asma'illahi ta'ala saboda haka an shiga da Allahu akbar an fita da assalamu alaikum sannan ka shiga cikin sallar zaka ga af'alun ne wa aqwalun wasu ayyuka ne da wasu maganganu mafi girman abin da ake faɗa na baki a cikin sallah shine mai karatun alkur'ani mafi girman abin da ake na aiki a cikin sallah shine mai shine sujjada to in ka shiga sallah ka ka faɗi mafi girman magana kuma ka aikata mafi girman aiki a cikin sallah ne kadai ake da mafi girman magana da mafi girman aiki mafi girman magana ka karanta qur'ani mafi girman aiki kai wa Allah sujjada duk aikin da ake a duniya ba wanda ya kai sujjada in dai aiki ne to ba wanda ya kai sujjada sannan in faɗa ce da baki ba abin da ya kai karatun Qur'ani to a cikin sal a cikin sallah akwai tsayuwa tsayuwa ibada ce sannan a cikin tsayuwa akwai karatun Qur'ani shi ma ibada ce ka tsaya dan Allah shi ma tauhidi ne ka karanta Qur'ani shi ma tauhidi ne in kai ruku'u shi ma tauhidi ne dan ba awa kowa ruku'u sai Allah a cikin ruku'un kuma ka tsarkake Allah ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shi ma tauhidi ne ko ka ce subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama ka dago ka ce sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى دي التوحيد ني كتف الله اكبر كاي سجدا توحيدي ني دان با كوا سجدا سي الله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إن كي سجدا كتير سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى شما توحيديني اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت توحيديني ذاك سلا قبا إيه فسر توحيدي shi yasa babu abin da sahabbai suka yi ittifaki akan kafirta wanda baya yinsa bayan tauhidi sai sallah domin sallah ita take fassara musuluncin mutum kai tsaye kuma sallah ita ce ibadar da ba a sanya a kanta duk ibadar da Allah ya saukawa da annabi sallallahu alaihi wasallama jibril aka turo ya kawo amma saboda mahimmancin sallah sai aka ce annabi ya zo isra'i da mi'raji me me ya karbo a isra'i da mi'raji sallah saboda a nuna girman annabi a nuna girman al'ummarsa a nuna girman sallah annabi ya tafi isra'i da mi'iraji ya je ya karɓo sallah sannan yana sakowa duniya aka turo mala'ika jibrilu ya nuna yadda ake yin sallah ya ce ammani jibrilu inda albaiti marrataini hadisin farko a cikin motsa malikin cikin babu kutus sala akan wannan abu dauda ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi sallah da jibrilu har sau biyu wannan ke nuna mahimmancin sallah sannan annabi ya koyar da sallah akan mumbari yace sana'atu haza li ta'alamu salati aw li ta'allamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli kuma sallah ce ake samun ta zaman gida ake samun ta tafiya ake samun ta mai lafiya ake samun ta mara lafiya ake samun ta zaman lafiya ake samun ta tsoro sallah ita ce ake yin ta a tsaye in an kasa a jingina in an kasa a zauna in an kasa a jingina in an kasa a kwanta sallah ce ake da alwala in an rasa abin alwala a taimama in an rasa abin taimama a yi sallar haka sallah ce take da liman take da masallaci take da ladan take da sahu take da alƙibla take da alwala saboda mahimmancin sallah da kuma sallah ake tantance musulmi da wanda ba musulmi ba sallah ce kuma tafi komai yawa a cikin ayyukan ibada kana yin sallah azhar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu raka'a goma sha bakwai in ka kirga sha bakwai din nan sau sau ɗari uku da sittin zai baka dubu shida da ɗari da ashirin abin da mutum yake yake na a shekara sallah kuma ita ce wacce komai ya taso a musulunci ita ake yi in an rasa ruwa a ce a fito a yi sallah in wata ya yi kusufi a fito a yi sallah in rana ta yi kusufi a fito a yi sallah in me in an mutu a yi sallah in juma'a ta zo a yi sallah idan idi ya zo a yi sallah a halin tsoro a yi sallah a halin zaman gida a yi sallah akwai salatul musafir akwai salatul khawfi akwai salatul safari duk sallah a kowane hali ana sallah akwai salatul marid sallar mara lafiya da yadda mara lafiya yake sallah sannan sallah ita ce ibadar da kowane hali ka shiga sai ka yi ta mutukar kana cikin hankalinka kuma da ita ake tantance musulmi da wanda ba musulmi ba bainar rajuli wa bainar kufur wa shirki tarku sala kuma sallah ita take hana sabo da munkari inna salata tanha عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون kunga sallah kenan sannan tun da aka tashi da safe sallah ita ce farkon abin da ake fara yi in an zo kwanciya sallah ce ƙarshen abin da ake yi idan mutum ya farka alfijir ya keto me yake fara yi khairun min ad-dunya wa ma fiha ita ce raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a biyu da ake budewa da ita da safe manzo Allah ya ce tafi duniyan nan tafi duk abin da ke cikin duniyan nan akwai wani da ya kawo mutanen da aka ce sun fi kowa kuɗi a duniya sai sa lamba na biyu bai faɗi na ɗaya ba shine wane yana da dala biliyan kaza na biyu shine wane yana da dala biliyan kaza na uku shine wane yana da dala biliyan kaza sai da ya kawo wajen mutum goma sha hudu sai wajen na farkon sai sa question mark sai ce kun san waye na farkon wanda ya sallaci raka'a bi kawai di ya fi su kuɗi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya raka talfajari khairun min ad-dunya wa ma fiha su kuma duk masu kuɗin nan da aka lissafa ba wanda yake da duniya da abin da ke cikin ta ashe wanda yafi kowa arziki a duniya wanda Allah ya azurta shi da musulunci yayi sallah raka'a biyu bayan kafin sallah asuba raka'a talfajari khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan ka zo ka yi asuba shi yasa saboda mahimmancin wannan sallah in ta tsere ma sai an rama ta ana rama ta a hali biyu bayan asuba ko kuma bayan rana ta fito sannan rana na fitowa in ta daga abin da ake fara yi shine sallah akwai salatul ishraq akwai salatul duha sallar duha ana yin raka'a biyu ana raka'a hudu ana raka'a shida ana raka'a takwas ana ma raka'a goma sha biyu an samu annabi ya yi raka'a goma sha biyu da hantsi amma wasu malamai sun ce sallar dare ce da yake yi raka'a goma sha ɗaya in bai samu daman yin ta ba saboda wata larura sai irama ta da rana sai imai da ita raka'a goma sha biyu saboda ba a wutiri da rana shine wannan raka'a goma sha biyun da wasu ka yayi da rana sai suka ɗauka sallar duha ce sannan lokacin da aka yi fatahu makka a ɗakin umma hani yayi raka'a takwas shi ma da hantsi ne sai suka kira ta salatul fatahi wasu suka kira ta salatul duha sana hadisi ya inganta ana yin raka'a shida sallar duha ya inganta ana raka'a hudu ya inganta ana raka'a biyu sai aka sai aka samu biyu aka samu hudu aka samu shida aka samu takwas aka samu goma sha biyu sannan azhar ta zo kafin a yi ta da bayan an yi ta akwai nafilfili zaka iya hudu kafin azhar hudu bayan azhar in ka hada da azhar ya zama raka'a goma sha biyu kenan ko kai bi kafin azhar bi bayan azhar in ka hada da azhar ya zama takwas ko kai hudu kafin azahar bi bayan azahar in ka hada da azahar ya zama goma sannan kafin la'asar akwai raka'a hudu duk da ana sabani akan ingancin hadisin rahimallahu man salla arba'an qabla al-asr shak albani ya inganta shi masu malamai sun ce da'ifi ne Allah ya ji kan wanda ya raka'a hudu kafin la'asar sannan bayan la'asar din ma annabi ya taba yin nafila in rana bata fara ja ba yayi raka'a biyu an ce raka'a biyun da yake ce ta bayan azahar da yayi baki suka dade suna tattaunawa har la'asar tai bai samu daman yi ba sai yayi ta bayan al'asar kuma sai ya ci gaba da yin ta kamar da yazo hadisin ummu salama sannan ana yin sallama bayan rana ta faɗi kafin ai magariba ita ma mustahabbi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi liman sha'a hakan an yi magariba ana yin nafila raka'a biyu ko raka'a shida ko kai ta nafila har a kira isha shi ma ya tabbata a cikin irwa'ul galil shi albani ya kawo ni isnadi ya inganta shi cewa mutum zai iya tashi ya ta nafila bayan magariba har a kira isha bai tsaya ba nafilfili ne mutlaq sannan bayan isha ana raka'a biyu da daddare ana raka'a ɗaya tak in kai raka'a ɗaya tak kai sunna akwai sabon da raka'a man ahabba an yutira bi wahidatin falyafa'al وما أحب أن يتر بثلاث فليفعل وما أحب أن يتر بخمس فليفعل وما أحب أن يتر بسبع فليفعل wanda yake son yayi wutiri daya raka daya tag yayi wanda yake son yayi uku yayi wanda yake son yayi biyar yayi wanda zai iya bakwai yayi wanda zai iya tara yayi wanda zai iya goma sha ɗaya yayi wanda zai iya goma sha uku yayi wanda ma zai wuce ya wuce ta tafiya shi ma ba hana shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama babu inda yace a tsaya a raka'a goma sha ɗaya babu kuma inda yace ku yi raka'a goma sha ɗaya babu umarni ba hani sai dai shi ya ɗauki sha ɗaya yana yi da sharaɗi guda hudu duk wanda zai yi raka'a goma sha ɗaya to sai ya haɗa ta da abubuwa guda hudu na farko al'adadu ta zama sha ɗaya ba ƙari ba ragi na biyu al'istimrar ka dinga yin ta a ramadana da wajen ramadana na uku ba sai ka yi jam'i ba kai kaɗai ma za ka iya tunda annabi yana yi shi kaɗai na hudu addulu wal husn annabi yana yin su dogaye a karanta bakara da Ali Imran da Nisa a raka'a daya dan aka yi ruku'u ai kamar awa biyu misali ta amma mutane sai su zuke waɗancan sai su ɗauko adadi ana ta rigima akan adadin sha ɗaya ina ɗulu ina husunu ina istimraru ina kuma sallah mutum shi kaɗai duk waɗannan suna da alaƙa da sallar da annabi yake raka goma sha ɗaya shi ba a ramadana kawai yake sha ɗaya ba kuka sai ramadana ya zo kuke rigiman sha ɗaya za ko sha uku ko sha hudu ko sha biyar ko sha shida amma sauran watannin kamar ba a sallah a ciki sai a yi shiru da ramadana ya zo sai a buɗe ƙofar rigima ni ba zan ƙara sha ɗaya ba to sha ɗayan wace iri sha ɗaya mai izu goma goma ko sha ɗaya mai izu biyar biyar ko sha ɗaya mai bakara da al'imra da nisa da ma'ida duk ba irin ta ake wani kai mutum wannan sha ɗaya ma kafin a ɗaya ya gudu zai ce a dawo ishirin ɗin ya sa ya ce salatun laili masana masana salatun laili masana masana sannan ka yi laifi ma me ake cewa ka yi sallah akwai salatu taubati in mutum ya yi laifi ya sallah raka biyu nemi gafara Allah in za ka yi aure ko za ka fara kasuwanci ko za ka fara sana'a akwai salatul istikhara wanda sai da wani ya fitar da masail saba'in karkashin wannan sallah salatul istikhara banda sauran salloli suna nan tili addinin gaba ɗayansa sallah ne saboda haka shi yasa Allah ya ce wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah da farilla da nafila da hukunce hukuncen sallah sallah tana da matsala sama da dubu goma tun daga ruwa mai tsarki da najasa duk mukaddima ce zuwa ga sallah don ba a yin ta da najasa ba a yin ta sai da ruwa mai tsarki ake alola abinda zai kai ka da shiga ban daki da adabin shiga ban daki din duk yana da alaka da sallah da ruwa mai tsarki da najasa da kama ruwa da adab na ban daki da yin alola da sunnoninta da farillanta da mustahabbanta da abinda ke bata alola duk zuwa ga sallah ne hukunce hukuncen mai kiran sallah da mai sauraron mai kiran sallah da kuncen kuncen tafiya masallaci da addu'o'in shiga masallaci da yin raka'a biyu a cikin masallaci da jiran liman da hukuncin liman duk yana da alaka da sallah da shiga sallar da rukunan sallar da farillan sallah da mustahabban sallah da abin da ke bata sallah da sunnonin sallah da khushu'i a cikin sallah shi yasa Allah ya ce qad aflahal mu'minun sai ce mai allazina hum fi salatihim khashi'una kuma yace inna salata tanha anil fashai wal munkar saboda mai sallah take hana alfasha da munkari da Allah ya faɗi munanan halaye sai ya ce illal musallin masu sallah ne kadai ba su da wannan halin kenan in sallah ta tsaya kuma alamar taɓewar mutum a gaba ya zuwa sallah duk mutumin da yake zuwa sallah kamar yadda bahaushe ya ce burin maje haji sallah sau da ka je maka sai kaga sallah kawai ake ta yi da ka ɗan kwanta sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar da ka fito sai ya ce Allahu akbar Allah sai ka ɗauka kamar ba a komai a maka sai sallah saboda sallah ka je yi kuma sallah ita ce addini saboda haka mu daina wasa da sallah mu tsaya mu kula da sallah mu kiyaye sallah sai mu kwana anan wa yuqimuna salata sai mu tashi wa mimma razaqnahum yunfiquna mun kwana tsakiyar aya kenan ko Allah ya sa mu dace wanda ya ce Allah gafarta malam ni ne na kaɗe wani majinyaci da mashin bayan mun kai shi asibiti ya samu sauƙi har an sallame shi sai ya rasu to a nan akwai kafara a kaina eh za a duba a ga idan wannan kaɗewar da kai masa ita ta jawo ciwon da ya rasu to lalle sai ka yi kafara ko da bayan shekara goma ne ka kaɗe mutum sai ya kare ya ta jinya bai tashi ba kuma aka tabbatar wannan karayar ce dalilin mutuwarsa to saboda haka malamai suka ce sai ka yi kafara saboda kai ne ka sabbaba masa karayar da ta jawo masa mutuwa shi yasa wani mutum da wani ya ji masa rauni sai ya zo ya cewa annabi a yi kisasi annabi ya ce ka bari ka warke saboda ba a san mai abin zai haifar ba ya ce a'a shi dai a rama masa yanzu aka ji ma wancan rauni yadda ya ji masa sai shi wancan ya warke shi kuma wannan sai ya gurgunce sai gashi ya dawo ice ya rasulullah gashi fa na gurgunce ce aka kaja a kanka na ce ka bari ka warke saboda ba a san me ciwon zai haifar ba kaga wata kila zai iya ji maka ciwo sai kuma ciwon ya kume karshe ya kai ga mutuwa ko ya kai ga yanke kafa kaga abu ya jawo kilu ta jawo bam saboda haka idan ka ji wa mutum rauni ko ka ji masa ciwo aka tabbatar wannan ciwon ne ya bayi zuwa ga mutuwarsa to shikenan sai ka yi wannan kafara da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu saboda haka zaka yanta baiwa in babu ka kai azumi a wannan ka yanta ka ba su diya diya ɗin nan raƙumi ɗari idan ba masu raƙuma ba ne ku masu shanu fulani sai a ba da garken shanu guda ɗari biyu idan ka ce a'a mu ba shanu gare mu ba awaki gare mu to sai ku ba da rago dubu biyu ko tinkiya dubu biyu ko akuya dubu biyu ko ɗan akuya dubu biyu bunsuru dubu biyu a bakacin wannan da aka kashe bisa kuskure in ka ce ba wannan ba to sai ku ba da miliyan talatin da uku miliyan talatin da uku za ku je ku haɗo a shekara uku sai ka nemi duk danginka a yi gidauniya ko ya kagu da motsa ana tarawa ana miƙawa har zuwa shekara uku ku biya miliyan talatin da uku ga danginsa sai Allah ya ce illa an yi saddaku da Allah yana son a yi sulhu Allah ya ce sai in sun yafe duka ko sun yafa rabi ko sun yafa kwata ko suka ce a'a mu dai kawai saboda ya ban mata ne kuma gashi ba ba a kaza ku ba da kawai miliyan goma shikenan sai a ce wa ƴaƴansa gida a sa su a makaranta to shikenan sai ku je ku haɗo miliyan goma shi yasa yafi wanda ake duka ma yasa wasu shi yasa suke abin da suka ga dama amma ko miliyan goma karɓa su ɗan jijiki tukunna ko biyar ko biyu aka ce su kawo ko hudu ma akalla dai sun motsa sun yi wani abu gaba za su ƙara kula da wannan ran da aka kashe to amma mu yanzu in ka karɓi diya har gori ake a ƙauye a ce shi da babansa ya mutu aka ba shi kuɗin yake ci wallahi kuɗin babansa ya karɓa diya fa ya karɓa ce ai bai damu da uban ba ma ko ya ba dare ma zai iya sai da shi ma to wannan gorin ne yasa mutane ba sa karɓar diya su ce sun yafe malam ko akwai iya lokacin da mahaifi zai bar ciyar da 'ya'yansa to in sun balaga sun samu sana'a da aikin yi kana katanka kuma a ci gaba da ci da kai akara makalla ka gani ka riga kuma yanzu kai ba ka ci da shi ba kai karfinka ya kawo shi nasa ya kare shikenan kawai sai ya cire kwanukan sai ka zo dauka ci ai ba kwanan ka baba ya ce a daina zuwa ma tuwo haka kai ma ka je ka kawo tuwo ka gani malam shin gaskiya ne idan mutum bai yi tarawihi a daren da aka ga wata ko daya daga cikin dararen ramadan ba bai samu menene kiyamu ramadan ba kiyamu ramadan ko kwana ɗaya kai ka samu kiyamu ramadan sai ka yi duka ne kai kiyamu ramadan ko kwana biyu kai kiyamu ramadan ko duka ko rabi ko kwata iya abin da ka iya ladan da za a baka in ka yi da yawa a baka lada da yawa in ka yi kaɗan a baka kaɗan ana nufin da kiyamu ramadan yana farawa ne daga an ga wata ai gane amma ka ku ƙaurace masa a matakin farko Allah ya sa mu dace akwai dubu goma daga hajiya fatima muhammadu babaji fi sabilillah ta ce a sa'a asusun marayu akwai alkur'ani guda ɗaya daga wata yar'uwa ta ce ɗanta ya ɓata kusan watanni tara babu labari to allah i bayyana shi littafin qira'atul musawwara guda biyu daga wani dan uwa yace yarsa ta haihu kusan watanni tara har yanzu babu lafiya to Allah ya bata lafiya kuɗi ɗari biyu daga wani dan uwa yace dan uwansa ya samu ɗa namiji yayi masa takwara to kuma a ɗari biyu ok ni aka yi wa takwaran kuma a ɗari biyu to saboda haka a yi masa addu'a Allah ya bashi ilimi ya bashi halaye masu kyau turmin atamfa guda biyar daga baffa wali a sa a asusun marayu indomi katan uku fi sabilin shi ma sai masu neman addu'o'i malam ɗan uwanmu ne ya yi tafiya tsawon lokaci har yanzu ba a san inda yake ba muna roƙon Allah ya dawo mana da shi to Allah ya dawo da shi ‘yar uwanmu ce take fama da ciwon jinnu idan an yi ruƙuya sai su fita amma bayan wani lokaci sai su dawo to Allah ya kore su ya bata lafiya mala akwai ƴan uwanmu masu aikin ɗamara da suke fuskantar matsala muke roƙon Allah ya tsare su to Allah ya tsare su wani ɗan uwa ya samu ɗa namiji a yi masa addu'a Allah ya yi masa albarka to Allah ya masa albarka akwai masu neman shiriya ga ‘ya'yansu Allah ya shiryar da su akwai maza da mata masu neman nagari a wajen aure to Allah ya haɗa nagari da tagari wallah a taimake ni da addu'a domin ko'ina dariya da zarar mahaifiyata ta yi mini magana sai raina ya ɓaci to Allah ya gyara zuciyarka ka dinga girmama mahaifiyarka kana karɓar umarninta akwai masu neman addu'a Allah ya ba su gidaje na kansu to Allah ya ba su gidaje na kansu Allah ya biya kowa bukatarsa ta alheri to akwai wa'azi da za a yi gobe ko